أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ إدريس لنا بهذا المحضر والتألف بنظرة تأتي لنا بزفر باب wannan babi kenan almasihi alal khuffaini cikin shafa a bisa khuffi lil musafiri wa lil muqimi za a ji matafiyi kwana nawa zai yana shafa din za a ji mazaunin gida kuma kwana nawa zai yi yana shafa din حدثنا قتيبة قتيبة يا بنت الدمو حدثنا أبو أوانة أبو أوانة يا بنت الدمو an sa'id bin masrukin daga sa'id dan masrukin mahaifin sufyan sauri kenan shi sa'id bin masrukin an ibrahim taymi daga ibrahim taymi an amr bin maimuni daga amr dan maimuni an abi abdullah al-jadali daga abi abdullah al-jadali an khuzaimah bin sabit daga khuzaimah dan sabit an annabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuzai mata dan sabitu ya ce su ila annahu yanda magana take su ila an yi tambaya anil masi alal kufaini a bisa shafa kan kufi faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lil musafiri salasatu ayyam matafiyi ya kwana uku yana shafa idan mutum ya yi alwalarsa ras ko ya wanka ya yi alwala to sai ya sa kufin nasa ko safar tasa ko abu sai ya sa to in ya sa matafiyi ne sai ta tafiya sa kwana uku sai dai in ya alwala in ya zo wajen ya shafa kawai ko ya yi bayan gida ko ya yi fitsari duk dai shafa zai dinga sai dai in ya yi janaba ne to sai ya kwance kuma ya sake wanka ya sake wata alwala din ya sake wanka ya sake alwala din to mazaunin gida kuma lafiya kalau ba tafiya yake ba a zaman gida yake kwana ɗaya da yi shi mazaunin gida in mutum ya sa shi kamar yanzu to sai gobe kamar yanzu to sai ya cire ya sake wata alwala kwana ɗaya da yi shi kuma tafi kwana uku to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce bil musafir ga matafi salasatu kwana uku walil muqim mazaunin gida kuma da ba tafiya yake ba kwana ɗaya wasu kira an yi haya an ambata ga yahaya bin ma'imin annahu sahaha hadisa kuzaimata shi ya haya dan ma'ini ya inganta hadisin nan na kuzaimata dan sabitin fil mashi cikin shafa ga matafiyi kwana uku mazauni kwana daya wa abu abdullahi jadaliyu shi abu abdullahi jadaliyu din nan ismuhu sunansa abdu bin abdi abdu dan abdu wa yuqalu ana ce masa abdurrahman bin abdin ana ce ma abdurrahman dan abdu qala abu isa Tirmidhi ya ce haza hadisun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingantacce wasu babi an karbi irin wannan a wannan babi an aliyin daga sayyidina ali wa abi bakarata da abi bakarata wa abi hurairata da abi hurairata wa safwan bin as-salim daga safwan dan as-salim wa aku bin malik da aufu dan malik wa bin umara da abdullahi dan umar wa jaririn da jaririn حدثنا حناد حناد يزن تدمو حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص أبن تدم عن عاصم بن أبي النجودي دق عاصم بن أبي النجودي عن زر بن حبيش دق زر بن حبيش عن صفوان بن السالم دق صفوان بن السالم قال صفوان بن السالم يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أكسن شيء أمرنا ينا قرم إذا حديث يزو wani sahabin ya ce mun ji an tambayi annabi ya ba da kaza ko ko wani sahabi ya ce annabi ya ce kaza sallallahu alaihi wasallam to wani sahihi ne ya zama hukunci amma kuma in aka rawaito daga wani sahabi ya ce annabi ya ce mana ko ko ni na tambaye shi to wannan kuma ya fi wancan saboda yanzu wannan wanda yake magana shi magana shi aka gaya magana ma ko ko shi ya tambaya dukkan su sahabban ne sai dai wancan ya ce annabi ya ce da shi ake da wani ake da duk mutane ake da amma shi ko wannan ya ce ni na yi kaza aka ce min kaza kaga yanzu wancan ba da labari ya an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce matafiyi ya kwana uku mazaunin gida ya kwana ɗaya amma shi kuwa ibn asali shi ko ibn safwan bin asali ce kana rasulullahi sallallahu annabi ya kasance ya amuru na yana horon mu mu idza kunna safara in muna tafiya Allah nan zai a kifafana kan mu cire safofin fatar mu kufi kenan salasata ayyamin kwana uku wala yali ya kunna da dararen su duk gaba daya illa min janabati sai dai mun janaba sannan za mu ce walakin min ga'idin dan ba haya wa baulin da fitsari wa naumin da bacci duk wannan ba komai sai mu bar wa- wato safofin mu qala abu isa turmuzi ya ce haza hadisin hasanun sahih shi ma hadisin nan na ibn asali kyakkyawa ne ingantacce wa qarrawa al-hakamu bin utaybata hakamu dan utaybata ya rawaito wa hammadu da hammadu an ibrahim an-nakai daga ibrahim an-nakai an abi abdullahi jadali daga abi abdullahi jadali an kuzai mata bin sabit ne kuzai mata dan sabitu wala yasihu wannan ruwaya ta hakamu dan utaybatu wancan din na baya da muka faɗa sahihai ne wannan ruwaya ta hakamu dan utaybatu daga hammadu daga ibrahimu naka'i daga abi abdullahi jadali daga kuzaimatu bin sabitin bata inganta ba qala ali bin madini ali dan madini yace qala yahya bin sa'id yahya dan sa'id yace qala shu'batu shu'batu yace lam yasma ibrahimu naka'i min abi abdullahi dalili kuwa shi ibrahimu naka'i bai ji wannan hadisi daga eh, abdullahi jadali ba hadisan masih hadisin shafa amma wancan da muka kawo ba wani tantama a kai kowanne ya ji daga kowanne wa ƙala za'idatu za'idatu ya ce an mansuri shi kuma ya karɓa daga mansuri kunna fi hujrati ibrahim tayyi mun kasance muna falo ɗin ibrahim na ka'i rumfa muna rumfa ibrahim tayyi wa ma'ana ibrahim na ka'i tare da mu akwai ibrahim na ka'i fa haddasana ibrahim taimi sai ibrahim taimi ya zantar da mu an amru bin maimuni ya ce daga amru dan maimuni an abi abdullahi jadali daga abi abdullahi jadali an kuzai mata bin sabitin da kuzai mata sa'adin sabitin an nabi sallah daga annabi sun masu al-kufai na cikin shi a fakan kofi kala muhammad bin isma'ila muhammadu dan isma'il bukhari kenan malamin tirmidhi ne bukhari ya ce a hasan shay'in fi hadha babi mafi ingan mafi can abu a wannan babi hadisu safwa na bin asali hadisin nan na safwa dan asalin almuraji wanda yace annabi yana horon mu qala abu isa turmuzi yace wa huwa qawlu aktharul ulama'i cewa matafiya kwana uku da kufiya kafansa kai ya cire in yana so ba wai an bashi cewa lalle kai ya cire bane a in yana so cewa mazaunin gida kuma ya yi kwana ɗaya da yini da shi a kafansa wannan shine faɗan tilin malamai sun tafi da wannan hadisi min ashabin nabi daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'adahu da wanda suka zo bayan su min al-fuqaha'i daga faqihai din nan su guda bakwai insha Allah za mu rubuto sahabban manzon Allah wanda suke fatawa nan ce cili daga malaman sahabban manzon Allah akwai sunan su yana nan kalifofin nan guda hudu da kuma ragowa suna nan sannan malaman tabi'ai ma suna nan sanannu ne sannan fakihai guda bakwai din nan su ma suna nan duk sanannu ne misali sufiyanu sauri sufiyanu sauri ma yana kan wannan wa ibnul mubaraki da ibnul mubaraki wa shafi'i da imamin shafi'i ma yana kan wannan wa ahmada da ahmad bin hanbali wa ishaqa da ishaqu duk suna kan wannan halu suka ce yansahul mukimu yawman wa laylatan mazaunin gida ya yi shafa kwana ɗaya da yini ɗaya wal musafiru matafiyi kuma salasata ayyamin wa layali hunna kwana uku da dararen su duk gaba da kala abu isa turmuzi ya ce wa qaru ya an ba'at ahlul ilmi wa su malamai kuma suka ce annahum la yuwaqqi'u fihi al-mashi ala al-qubbayni la yuwaqqitu su ba lokaci a wajensu ko kwana nawa mutum ya iya yi da shi su suka wa huwa qawlu malik bin anas fadin imam malik kenan shi fadin sai yace shi ko ba wani adadin kwana kala abu isa turmuzi yace wa tawqitu a ce matafiya kwana uku mazaunin gida ya kwana ɗaya a saka shi yafi inganci dan shi yazo a cikin hadisi kaga haka ake yi ko malami ya kawo wata maganar sa sai a yi maki sawun fahimta a kyale shi ba a haushi da zagi ko ya ɓata ta kaga yanzu da abin da duk malamai suka tafi a kai kuma su suka tafi da hadisi ingantacce amma ga abin da imam malik ya tafi a kai kuma ga abin da turmuzi ya kawo ya ce amma dai wancan nasu da ya daidai da hadisi shi ya fi to haka wato ilimi yake ba ga ga ga ga ga da zagi da kaza kaza ba wa qarru ya hadal hadisu an karbo wannan hadisi an rawaci wannan hadisi an safwa na bin asali ai daga safwa na dan asali min gaira hadisi asim ba wancan hadisin da ya faɗa ta hanyar asim ba yana da wata hanya ma kuma diya inganta babu wannan babi ne ma ja'a abin da ya zo tilmasi alal kufai cikin yadda za a yi shafar a bisa kufin a alahu wa asfalihi samansa za a shafa da ƙasansa sama farilla ƙasansa kuma an so a wannan ruwaya sai mai sharhi ya ce kyau da ya turmuzi da ya ce filmasi alal kufai ne a bisa shafa a bisa safa guda biyu ta fata kyau ya ce a alahuma a shafi samansu wa asfalahuma da kasansu to mai sharhi dai ba zai kai turmuti larabci ba ikon Allah ko haka ya ga hadisi ya faɗa ya faɗa kyau da ya ce a alahuma samansu wa asfalahuma da kasansu ko kuma ce a yi shafa a kan kufaye guda biyu sai ce kowane kufi guda ɗaya a shafi samansa da ƙasarsa ya yi jam'i kuma ya yi abu to in muka duba ƙur'ani ma wani zubin yakan zo da irin wannan Allahu a'lam to shi dai tun ga abin da ya faɗa da yawa manyan malamai suna da wani ladabinsu ko suna da wani kuma maganin su faɗa mu kuma yara yanzu lalle ilimi ya samu ilimi ya yi manewa ba san me suka gani suka faɗi wannan ba sai a faɗa musu ma a ce ba su faɗa ba wai ba an ci gyaran larabcinsa ba ne wannan su ne kan larabci to haddasa na abul walidi ya ce abul walidi ya zantar da mu a dimashkiyo mutumin dimishka damaskas ta siriya din nan haddasa na walidi bin muslim walidi dan muslim ya zantar da mu akabarani sauru bin yazida yace sauru dan yazida ya zantar da ya bani labari an raja'i bin haiwata daga raja'i dan haiwata an katibil mugirati daga marubucin mugiratu shi ya yi shubra ne da marubucin mugiratu amma an san sunansa sunansa warradu sakafi amma saboda wannan ya shubra da shi aka ce masa katibul mugirati amin mukawwan yace to katibul mugirati ba shi da suna sunansa warradu sakati amma ya fi shura da wancan dan an ce warradu sakati wani sosan amma da an ce katibul mudirat to mashhuri ne da wannan anil mudirat daga mudirat bin shubata annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam annabi ya tsaya da amsa Allah sabata a gare shi masaha alal kuffi yayi shafa abu sakofinsa masaha a ala a alal kuffi ya shafi saman kufinsa wa asfalahu da kasan kufin nasu ai ya shafi saman kufinsa da ƙasan kufin nasa ƙala abu isa turmuzi ya ce wa haza ƙaunu gairu wahidin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa a shafi sama da ƙasa wannan tili ba mutum ɗaya ba daga sahabban annabi sun tafi haka wa tabi'ina da tabi'ai wa man ba'dahu da wanda suka zo bayan su min al-fuqaha'i daga faqihan malamai wa bihi yaqulu maliku imam malik ma ya ce a shafi sama da ƙasa والشافعي والشافعي وإسحاق وإسحاق ظاهر مغنى ترمذي ياتي إمام الشافعي ياتي أكان أشاف سما دكسا من شره ياتي أما abin da ya zo da mun duba mazhabar shafi'i mu ga wannan ba abin da ya zo daga wajen shafi'i abin da shafi'i ya ce idan mutum ya shafi sama bai shafi ƙasa ba ya yi alwala ta isan masa in ku ya shafi ƙasa ya ki shafa sama alwalasta ba ko ya yi Allah ya mai da ita ya mai da ita haka imamun nawawi ya kawo shi to sai ya ce imamun nawawi ya ce don haka mu mazhabanmu ji imamun nawawi a shafi sama amma in mutum ya shafi ƙasa ma an so ba wai dan ya zama wajibi bane wa hadha hadisun ma'lulun turmizi yace wannan hadisi amma illa ta wajen masu ruwaya lam yusnidhu an sauri bin yazida gairul walid bin yusuf ba wanda ya dangana shi da sauri dan yazida sai muslim sai walid bin muslim qala abu isa turmuzi ya ce wasu altu a ba zur'ata na tambayi malam a ba zur'ata na wa muhammad bin isma'ila na tambayi bukhari mutum biyu din nan na tambaye su an hazal hadisi da wannan hadisi faqala sai suka ce min laysa bi sahihin ba ingantacce bane li annabin al mubaraki domin dan mubarak rawa haza ya rawaito wannan an saurin da saurin har raja ibn bin haywata daga raja dan haywata qala yace hujjistu an katibul mujirata an zantar da ni ga marubucin mujiratu mursalin ya sake shi akwai mutanen da mutum da ya fita a tsakiya an nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yazkur fihi mujiratu bai ambaci mujiratu a ciki ba bai ambaci mujiratu a ciki ba mai sharhi yake cewa ahmad bin hanbali da abu dawuda da dara kudini su sun ce illar ta zo ne a wajen cewa sauro bai ji daga raja'u ba bai ji daga raja'u ba shi kuma imamu turmuzi ya ce bukhari da abi zar'ata sun gaya masa illar cewa shi raja'an bai ji daga katibul mujiratu ba bai ji daga abin mujiratu ba mai shari yake cewa wannan hadisi ba zai soke na can na can baya ba katibul mujiratu an san an san sunansa gashi ya kawo sunansa sunansa warradu warradu abu sa'id sakafi babu wannan babu ne ma ga abin da ya zo fi mafi alal kufai cikin shafa kan kufi zahiri ima saman su kawai za a shafa wannan kuma shi ya kuma harin malamai suke cewa da addini da ra'ayi ne da an ce a shafi ƙasa tunda ƙasa ake takawa amma kuma shari'a ta ce a shafi sama a shafi sama kawai haddasa na ali bin hujirin علي بن حجر يا زن تد قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الزناد عبد الرحمن بن ابي الزناد يا زن تد عن ابيه دغ بابنسا عن عروة بن الزبير بن الزبير دغ عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة دغ مغيرة بن شعبة قال مغيرة يتي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ناغا منزon الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الكفين yana shafa abu sakofinsa ala zahiri ma saman su kawai to saman nan an ce biyan da ka shafe shi yayi ko daga kan yan yatsu ka taho baya ko daga karshen wajen jiji ka yi gaba biyan da ka yi kala abu isa turmuzi ya ce hadisul mujirati wannan hadisi na mujirati hadisun hasan hadisi ne kyakkyawa wa huwa hadisu abdurrahman bin abi zinadi shi hadisin abdurrahman dan abi zinadi ne an abihi daga babansa an urwata daga urwata an mujirati daga mujirati wala na alamu ahadan ba san wani mutum ɗaya ba yaskuru da ya ambata an urwata an mujira ce yace daga urwata daga mujira ta ala zahiri ma a bisa bayan su gaira wani ka wa huwa qawlu ghairu wahid wannan shine faɗin ba mutum ɗaya ba min ahalil ilmi tudun malamai sun tafi kan shafan kufi dai sama kawai za a shafa yayi wa bihi yaqulu sufyan as-sawri sufyan as-sawri haka ya tafi akai wa ahmadu da ahmadu bin hanbali قال محمد بخاري يتي وكان مالك بن أنس مالك دان أنس يا كفنce يشير بعبد الرحمن بن عبد الزناد yana dan nuna Abdurrahman bin Abdul Zinad fa mai sharhi yace ma'anar yana nuna shi yana raunana shi Imam Malik ya kasance yana raunana Abdurrahman bin Abdul Zinad din to cewa maganar Maliku mai sharhi yake cewa maganar Imam Malik akan abin zinadi din nan magana ce da muna neman Allah ya cire bakin mu a ciki abu ne na malamai wanda suka zo zamani daya imam malik yana taba shi shi ma yana taba imam malik shi kuma yana taba mazhabar imam malik kamar yadda ya zo tare da haka musa dan salamata ya ce na taho daga na taho na zo madina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin imam malik nace da imam malik na zo in yi karatu kuma na zo in ji abin da za ka hore da shi sai imam malik ya ce na saman ma malami na san malamin da zai daidai da kai kai din nan ta wajen abin zinadi ka je ka yi karatu ya ce ka gani duk da abin da ke tsakanin su amma dai adalcin nan nasu na malamai yana nan ya ce to abin zinadi ingantacce ne ba malami ɗaya ba ba biyu ba duk sun inganta shi yana daga wanda yake inganta shi shi turmuzin kamar yadda ya faɗa masa a babul libasi yake cewa sikatun hafizu amintacce ne kuma mahaddacin hadisi ne haddasa tana nan lafiya kalau me sharhi yake to tun dai turmuzi ya tafi cewa abin zinadi cewa ingantacce ne kuma mahaddaci ne kuma yana inganta hadisin sa wannan hadisin ma ingantacce ne Allahumma salli ala sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa khatimul rasul sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillah alhamdulillah